وذكرى لسببي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyar ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya don ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da biyu za mu tashi darasi na tasa'in da uku a wannan littafi mai albarka allulu wal marjan fi man tafaqa alayhi shaykhan inda za mu tashi babin da malai yake babu bayani anna afdalis sadaqa sadaqatu sahi al-shahi babin da yake magana akan mafi falalar sadaqa mafi fifiko sadakar da Allah madaukakin sarki ya fito shine sadakar da mai lafiya zai yi wanda yake cikin lafiya sannan kuma a shahi yana mukwanta ba wanda dama ya gaji da ita ba abin da kake so zuciyarka na so kuma lafiyar talau amma ka baya to wannan ita ce fala mafi falalar sadaka ba wanda dama mutum ya gaji da ita ba kamar yadda muke magana a baya mutum ya dau riga dama sai da ta gundure shi ya gaji da ita shi ma ba za a je ba bai bayar ba to ko shakka babu din ma za ta zama abinci ne zai da aka jagwalgwala shi in ma bai bayar ba to abin da zai faru zubarwa za ba irin wannan ba irin abin da kake kauna shi ne a sahihu shahe ya zamto mutum lafiyar da kalau ba gani ya zai mutu ba kamar yadda mai muktasar ya fara za a ga sai mutum ya zo mutuwa kawai sai raba dukiyarsa duka kamar yadda turawa suke yi a yanzu in mutum ya zo mutuwa sai ya ba da dukiyarsa ga gidan aladu ko karnuka ko gidan karuwai misali sai ya ba da dukiyarsa wakafi a nan idan an magana ya ce ba mai gadon da babu ko kuma a jahiliya mutum ya ɗebi kuɗin ya haɗi inda sila ne silalla ne sai ya haɗiye su gaba ɗaya shi ne mai muktasar ya in ya mutu a farka cikin a tatse hanjin a raba magada aka yi faɗa to saboda haka zan sadakar da Allah ya fito ita ce wanda mutum zai yi lafiyar ta kalau sannan kuma yana kanta za mu zo mu ji nan gaba yadda mutum yake da kaunar dukiya yake mutukar santa ana bi wa rayar rabi Allahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kare yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo gurin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi fa qala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah ayyu sadaqati azamu ajran wace sadaka ce ta fi girman lada a gurin Allah girman lada qala fi fi anta saddaqa wa anta sahihun shahih ka ba da sadaka lokacin kana lafiya lau shahihun kuma kana san abarka eh zuciyarka na so kana mutukar san abarka amma ka bayar sai yace dakkan fakara kana ba tsoron talauci yanzu mutum yana tsoron lockdown da karyewa da kaza kuma ya bada dukiya yana tsoron idan ya bayar shi ma bai san inda zai wato fada ba ko dai ko kuma yace in kon zai tsaya yana da kudin amma zai tsaya ba zai rika shiga ba a wannan yanayin ake Allah ya kusan ka bayar a lokacin da kake tsoron talauci domin a lokacin za a gane imaninka da karfinsa ba lokacin da ta yi ambaliya ba za mu zo mu ji nan gaba ko ƙasa dukiya na ambaliya sai ta hauka to haka shi ma ɗan adam dukiya na iya bar ambaliya ka gera ta wasu abubuwa to shi ne yake sannan kuma wato wata amulul gina kana tsoron wato talauci sannan kuma kana fatan kana burin wadata kullum zai wace ga kudin ka yana miliyan goma kullum leƙa kake ka gaya ko ba sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ko abin da ya kama da haka to shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce wala tumhil kada ka jinkirta wajen ba da dukiya hatta ila balagatil hulqum har sai rai ya zo wuya sai ranka ya zo wuya sannan ka ba da tunanin yanzu ya kamata mutum ya sadaka ya ba da kyauta ya kamata ya gina kaza ya kamata ya alkhairi kaza kar ka jira kaga Allah ba gaya mana cewa kalla idza balagati al-hulqu wa antum hina idin tanzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun Allah yace wato idan bari wannan magana idan rai ya zo wuya kuna kallon mamaci kun kewaye shi da ya'ya da yan uwa sai dai kallon kawai sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi ku kusa da shi mawata sai ce walakin la tubtirun ya zaka wani kila wani a ƴaƴan sa ko matar sa ba akan sun ya ce yake mamacin amma Allah ya ce mun fi ku kusa da shi amma ba ku gani ni kawai saboda a daidai lokacin an fara zarar rai tun daga kan babban ɗan yatsa na kafa to shi ya gaya ma tun daga kan nan ya ta towa amma baka sani ba sai da ya zo wuya mai fahimta zai iya gane cewa wannan ba ya zo gaba to saboda haka wannan shi ne annabi alaihi salatu wasallam yace kada ka jira sai wuyan ranka ya zo wuya domin a cikin abin da za a cire na rai an cire ta ta inda biyar zai tsaye saura biyar kawai domin tun da kafa aura za ka yi ka gani tun da kan ɗan yatsa aka yi ta tohuwa aka yi ta tohuwa sai da aka zo wuya ai kaga me rage kawai a cire shi ba shine da an cire annabi yace je idan mutum ya buran shi ne za ka yi mafi yawanci mutum ya mutu idan ya buɗe ya juya haka to ya bi karan da kallo to shi ne aka ce haka zo sai a dawo masa da idan haka annabi ya ce da aka ɗauke rai ita ba a hulbasa rai wato ido yana gunsa sai ya bi shi da kallo kuna zaune amma baka sani ba to sai ce to ba sai rai ya zo wuya ba sai ka fara rabon gado kuma ka rika kunta sai ka ce li fulanin kaza wa li fulanin kaza wani a bashi kaza a cikin dukiya ta wanda ba a bata kaza sai annabi yake wa qad kana li fulani alhali kuma da ba dukiya ta su ce ko ka raba ko baka raba ba sai an bar ba hikima kenan idan mutum ya zo mutuwa ya raba gado ko mutum ya ce wai wanda yanzu labari kwanaki wani yana tambaya ta shi tun yanzu wai ya kira ƴaƴan da matan ni ya raba musu to sai muka ce ai bai cika asbabul irtiba ko yawa kyauta ce asbabul irti wai suna kiran sa gado na ce ba gado bane domin asababan gado shine dole sai an sami wanne mutuwa ko kuma mutuwa kanta da wanda zai mutu da magada ko to kaga yanzu wayannan sharadan sun cika wanne ne babu ba mutuwa saboda haka biyu ne suka cika ba murhu ne mai jira ko guda uku sai aka sa mafi ba zai zauna ba saboda haka ka ɗau dukiya ka ba ƴaƴanka wannan kyauta ka ba kuma wajen kyauta ba a bambanci kowa za ka ba shi duka da mata da maza in ba ka zo ka haifar da fitina a cikin iyalinka shi kenan domin idan ka ware wani ka bashi ba babban da kai maka kaza in baka wata ba in bayan ya mutu za a dawo da farai ko mafi sauki shi ne ne dan kai takarda ka bayar da wannan kuma ka haifar da gaba domin baka da komai sai wannan za su rika tunanin cewa wato ya yi mutu ba baki ka mutu yanzu ba shi da ba da komai ɗaya daga cikin illolin kenan ko kuma mutum da ya ritaya aka ba shi miliyan biyar kawai ya zo gaba ɗaya biyar ɗin ya juyo ɗayansa mata za a yi aure guda biyu duk ka aurar da su da wannan miliyan biyar ya ga dai kuɗin ka ne kuma aka kai to amma ba akwai matsala sosai kuwa Allah ya dakatar da mu to shi da ba ka ce uwa uwa kawai ka ba su tarbiyya da ilimi ya buga ba musu ko kobo yawa kowa ya gaji tarbiyyar da aka bar shi ba shi ke nan ba kai ba ka nemi na kanka Allah ya sa mu dace to sai yace to kaga wannan hadisin kai sai ya koyar da mu abubuwa kamar haka na farko hadisi yana koyar da mu yin gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi ba sai mutum mutuwa ta zo ba ya fara tunanin kuma a je a yi kaza a tafi a yi kaza ina ma na yi kaza tsaye kenan sannan abu na biyu ya nuna bayan yin alkhairi kuma ya fito mana da abin karar cewa ya kamata mutum ya gaggauta yin sadaka kafin mutuwa ta zo ba wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fi yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sai me fa asaddaqa wa aqul sai Allah yake walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ya baya jinkirta wa kowace rai idan ajalin ta zo wallahu khabirun bima ta'malu lalle ubangiji gwani ne mai bada labari dangane da abubuwan da kuke aikatawa to shi sa abin da yake mafi sauki kawai mutum ya yi kokari wato ya daga injin nasu ne an ya yi kokari wato ya yi duk abin da zai yi tun da sauran rayuwarsa abin da muke faɗa kenan kun ga ita mutuwan nan bai yanzu wa'azin da kanta take yi ranar lahadi mun ba da misalin bawan allah nan da da ya rasu kun ga ya zo yana magocin karatuttuka ya je karatun ya je ɗaurin auren gidan kaugama ya je ɗaurin auren nan sun gaggaita da jama'a shi da da yawa mutuwar ta buge mutane ya shiga masallaci ya sallah raka biyu ya taho wajen wannan abin da yake ba bai san ma zai mutu ba shi ma to wayannan abubuwan ya kamata shi za ita wannan mutuwar wa'azin wallahi yanzu da kanta take da kanta saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau kullum faɗa ake kullum abin da Allah ya baka yi kokari ka bi Allah da shi eh baka san yaushe za ta zo ba to ka sani ba har yanzu saboda yadda mace-macen suka dauki wani dimension wani likita muke hira da shi shekaran jiya da na ba shi labarin mutuwar bawan Allah sai ce mu wallahi ba nan yanzu a amini kan yace abin da yanzu aka dauko yace man da yake ne yace wani mataki aka dauka wani gwaji za a rike irin medical check din nan check up da ake gaba daya yace za a rike saboda wai kuma sun lura da yanayin mutum mutum da yake zo wato sun yadda wasu akwai dalilan da yake sa saboda an kawo mutum bai da lafiya sai suka ce amma abin da yake daure musu kai waɗanda ake kawowa a ce mutum ya mutu lafiya da shi shine yanzu za a rike wa masu lafiyar wai gwaji don rana mutum hudu ko za a yi wa mutum ɗari biyu ya ce min shi ma yana cikin waɗanda za a gwada sai na ce ya kamata irin wannan an samu dama ko gaya mana mu ma duk mu je sai yake cewa ai ka san malam wasu ba ba sa so su je a musu wannan gwajin sai wani da an bangaro ma wata cuta haka kawai na ce me a ciki to ai kamar gwajin HIV ne me na gudun HIV ni ka hannun ki ma dai ba mutumin banza bane ke ni ka ma me a ciki to ka mi ka ma amma ka san kana biye biye kar ka mi ka yawa dan ka ma yawan dubulan sarayi eh amma aure ka je kaza amma kana da suna da suna da doka da ka'ida da uban da zai ce sai an kare zan shikenan duk da ana na bogi amma yadda ya naji wasu jami'an hizba kwanaki sun gaya mana cewa an karka wa na bogi da yawa abokin ne zai je ya ba da nana sai a sa sunan da an sha samu saboda shi ya san waye Allah ya kiyaye mu sannan hadisin wato ya ƙara nuna mana cewa idan mutum ya zo gabar mutuwa ya yi magana za a kalli maganarsa mutukar ba hankalinsa ne ya bushe ba kun ga a lokacin ma annabi cewa yayi in ma wasi yayi sirin yayi sama da mai sai bisa uku in ku hankali ya tabu duk abin da zai fara wala amfani da shi yau wato shine sai an yi la'akari da yanayin zafin rashin lafiyar ta ya nuna mana haka sannan hadisin ya nuna rai yana fara fita ta ƙasa ne tun daga kan ɗan yatsa har yanzu wato ratsa jiki ya tafi kuma ya je wuya sannan a cire shi Allah ya sa mu dace babi na gaba babu bayani annal yad al ulya khairun min al yad al sufla babun da yake bayani akan cewa hannun da yake sama ya fi na ƙasa wanda yake sama ya fi na ƙasa ko shakka babu eh mai bayarwa kenan ya fi mai karba kaga kawai wato kina yadda aka yi ba ba wai ana nufin dole wani zai baka ma haka ne na zanne a ƙasa na ƙasa ba amma ba ana nufin wannan na zahiri ba wanda da ya bayar kawai shine alheri da wani wanda ya bayar wani ya dace baka ba ba wani abu zai ma wanda ba za ku yi hannu da hannu ba a shi wanda ya tura ba ta waya ba a kawo ai ba ta hannu ka karba ba amma dai kai ne ya fito kula in dai gurin ka yanzu kudin kauli kai ne a so balaji ne a kauliya sai yace wa annal yad al awliya hiya al munfiqa shine yayi bayani yace hannun da yake na sama shine mai bayarwa mai tawayya um daukan nauyin barayu kyauta sadaka shine dai al yad al awliya wa anna subula hiya al-akhira na kaza kuma shine mai karba wannan shine an bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa inda abdullahi da umar wa huwa ala al-minbar lokacin yana kan minbari sai yake wa zakara sadaqa sai ya rika bayani akan sadaka wa ta'affufa da kamewa mutum ya zanto mai kamewa ba wanda baya son kuɗi babu amma ba a so ka nuna zalama a kai ka riƙa kau da kai da ɗauke kai a kai to za ka fi kima da mutunci to sai za a girmama ka ko ba ka da komai sai ya ce wa zakara sadaqata wa ta'affufa wal mas'ala da kuma roƙo annabi ya bayani akan su kamewa da roƙo sai annabi yake al-yadul uliya khairun min al-yadis sufla hannun da yake bayarwa ya fi wanda yake karba wal yadul uliya hiya al-mufiqa annabi yake hannun da yake bayarwa shine hannun da yake sama shine mai bayarwa wa sufla hiya sa'ila ne na kasa kuma shine mai roƙo kawai shi dabi'a da roƙo komai sai ya roƙa wallahi babu dukiyar da tafi daɗin shi irin wanda aka baka baka roƙa ba eh za ka ga wanda kai roƙo ko albarka ba ta da ita da wuri za ka cinye ta amma wanda aka baka baka roƙa ba ta fi daɗi kai kanka ba za ka samu kaskanci a zuciyarka ba jin cewa kyauta aka yi ma amma idan roƙa kai za ka kai kanka baka jin daɗin kuɗin kuma ba zai jima ba in ba gane wannan bautaran ka gwada biyu ka dai in amma kyauta ka kalli yanayin kuɗin sannan idan roƙa kai ka kalli yanayin kuɗin saboda shi matsalar roƙo illa sayan biyu ne ko dai a baka ko a hana to in an baka ma baka huta ba domin sai ka rika jin kai sai roƙon da kai domin wata iya kan ya baka sai in wanka ne sai ya kwaɓa ba sai baka iya komai ba za ka za ka za ka abin da kai ya zai roƙo to kaza ko kuma ya jitsi ya gani din me za ka yi da kuɗin ko me za ka yi sai an binciko ai kaza da kaza za a yi sai a ce to ba ni wayar da me kaza din wallahi ko an ba ka ba za ka ji daɗin su ba ba za su yi ma daɗi ba ta to shi sa kamar yadda muka faɗa wancan hadisin da za mu zo nan gaba da annabi alaihi salatu wasallam ya ce na faɗa satin da ya wuce cewa ɗayan ku ya je ya itace ya ɗoro a bayan da ya fi alkhairi a gare shi da ya rika roƙon mutane shi ne muka ba iyaye shawara duk sana'ar da kake kona koya wa ɗanka kafin da ne kai jaki ku je ka ji yadda ya ce da ke manomi ne kai jaki gona shi ne idan za ka ga idan ya kai level 3 ina yawan baku wannan misalin in ya kai level 3 a boko in ya makare ya zo wajen tidin tidin ko da in mata a jin zaka ce daga yana kake zai ce zuba iri muka ji iri kuma yace kwarai kuwa baya jin kunya domin ya saba eh na wane mutum kaji dakta ya ce hutun da ake da wata uku ake sir lokacin damuna to ana so kowa ya tafi gona ne a lokacin gaskiya kam da ke eh amma yanzu sana'ar babansa ma baya so a faɗa an zo gurin sana'ar ta tela ne kawun da zai je tireda kawai da dilifi kenan da dilifi ta soya wai ba zai faɗa ba wai kar yan matan ajin su raina shi saboda ji ya gaba musu ƙarya kafin duk yan matan ajin ƙarya ya mutu cewa babansa shine biloniya kaza ne kaza ne kaza amma idan an san ka akan sana'arka za ka dawo wata ran ka zuwa makare a ce ya ka ce wallahi da gona nake da ma manomi ne kai ka ce kwarai kuwa ko ba a jin kunya ko mace to shi ka yadda ake kan wahala yaya sun ki yadda da sana'ar iyayen su sun raina kuma gwamnati ta hana da aiki sai mu gani kuma yana san aure kuma ba za a baka ba a dan ba da filin kirki na kwarai da za ka zo neman kyar da baka da sana'a ya baka zai sai da akuya goma yana ci da ita ne tsakani da Allah ba to saboda haka ya kamata mu ga yawa kanmu gaskiya in ba ka ba mu masu auren za mu yi ta karawa a hana mu Allah kana ji kana gani ba za a baka ba ina gaya ba dan duk wanda ya zo yanzu ya ga mai mutunci ne ka zo yanzu yadda take son saurayi mai aure ya daina da sana'a kai ko ka zo kawai kana ta sako da wanzo rabin duwawu ba sana'a wallahi ba zai baka ba ina gaya ba duk kankantar sana'a ka koya na taba gaya wa wasu nace Allah ka ga Allah da an ce ya bata rai ni nake dan gari ga Allah har a yanzu ya bata rai zan tsinka ba da yawa wasu tailolin da suke daddaga mana hanci wasan mun Allah na iya yi Allah idan da a aka ba aka zo ko shadda misali ko ba da akai wata zo a makare kuma ina so in sa to zan sa a bata ya zai ji ba girba na manta ina yawan zama a tabu ta zo ɗaya da shi kawai da zaman da nake a gurin zan nazo muna harkar koyarwa da shi kawai zai nace kawai wa ɗinkin nan zan koya haka ana yi ana yi har yau da gobe ya fara bani mu ana wato shige nai ta yin shige nai ta yi haka duka an nazo ina iya ba ɗari da an kin gari ga jira Allah ne na dinka to me a ciki sana'a duk wato kafi karfin ranyi in kai haka kafi karfin ranyi to saboda haka amma da yawa yanzu matasan mu kowa ya fito ya samu biro ya shiga office mai AC ya ƙara biro dike ran kawai to ba sana'a ba a yi ita ba gwamnati yanzu ta kanta take gwara kai yadda za ka yi kawai in Allah ya kawo ki bani in bani amma a nemi sana'a yawwa to sai yace annabi alayhi salatu wassalam ya gaya mana cewa falijul uliya iyal mumtika hannun da yake na sama shine mai bayarwa wasu bulahiya sa'ila na kasa kuma shine mai roƙo Allah ya kiyaye to kaga wannan hadisin yana koyar da mu yana faɗaitar da mu a wasa wato mutum ya je aiki dan ya kame gaban roƙo sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam irin yadda yake faɗaitar da al'ummarsa hadisi na gaba na hakim bin hizam wannan mun taɓa faɗarsa kun tuna shi shine wanda aka mahaifiyarsa ta haife shi a cikin ka'aba zamanin jahiliya suna aikin ka'aba shi a cikin ka'aba aka haife shi an nabi sallallahu alaihi wasallam kala to annabi alayhi salatu wassalam yace al-yad al-ulya hannun da yake bayarwa khairun min al-yad al-sufla ya ba hannun da yake karba wabda bi man ta'ud to ka fara da wanda kake kula da idan mutum zai kyauta ya fara da iyalinsa eh ka wada da iyalinsa wannan shi ne daidai dan kasu ba ta sarka bibiyar mutane suna roƙa wa khairu sadaqa mafi alkhairin sadaqa an zahiri gina ita ce wanda aka yi bayan wadata abin nufi bayan bukata ba to ake kuma ka danne bukatar dole ba ka je ka yi labula shine an zahiri gina wata ya za ku tuno mana a bakara wadda ta yi magana kararama a kan ga tana a bakara ko bakara ko nisa'i na ba ita ba wanda take maganar za a ciyar din a ciyar da kulil afu ko yas'alunaka ma za yunfiquna kulil afu al'afu ya ni rara rara bayan ka biya bukatar gidanka to kuma ragowar ka taimaka wa shi ita nake so in a bakara to kaga annabi alaihi salatu wassalam yace to wa khairu sadaqati an zahiri jinan wa man yata'ati duk wanda ya nemi ya kare wallahi masu hali su rika duba wallahi wani za ka ga yawan kaya mutu karfin hali ne ko kuma ba zai iya roƙo ba irin wa'annan mutanen Allah ya fito a bawa eh za mu zo nan gaba mu ji ya fuka ba mai roƙo wanda zai yi turu bai tambaye ka ba ka ba shi ko shakka babu Allah ya fi maraba da wannan wani abokin ka ne kuna tare amma ba ka taɓa tunanin cewa sana'a ta ba aiki na ya fi karfin na wani wani dubu ishirin arewa ne a wata kuma yanayi ya canza yanzu ba za ka fi shinkafar dubu ishirin ba ne babban buhu ne ya kamata ɗan taimaka masa wani ko kyauta misali kai ma kyauta a matsayin ka na abokinsa amma wani za ka ga mafi yawanci abokai idan kana da aboki ya ga wani mataki kuna tare aminin ka ne ba kwa amfanuwa da shi ne rika ba da waje a gaban ka ne rika ba mutane wanda kuke tare kullum ya dauke ka abota a dauka ba ka yake kuma waya ba ka ko ba ka bane mafiya yawanci abokai yanzu abin da yake faruwa kenan zaka kuna tare da mutum sai dai kewayen waje inuwar kadarku eh ba inuwar giginya ba ta kadarku zaka ga nutsar wanda bai kamata wasu zewa kai kuna tare amma Allah wasu su dauka sai ka jin ma magana ake kai kuna tare da wani saboda diye ne mutane kai baya ba zai iya ma baka karaba mutane kai ba zai baka ba wai sai ka roki ba ni wani akwai waɗanda la yasaluna nasa ilhafa a cikin mutane yahsabuhum aljahilu aghniya'a min at'afu Allah yake mutane za su rika tsammanin mawadata ne saboda karewar su ba ta roƙon mutane akwai wani bawan Allah da kamar yana nan sai yanzu da ransa da wata ran tun sama da shekara goma baya da aka taɓa yin ishara a kan wallahi ɗabi'a da natija ne yana nan har yanzu ko kwanan baya na gani shi ɗabi'a za ka ce mutane ne suka gane cewa baya roƙo in zai fito mai da komai kawai zai yana ɗabi'a an kan wani lokacin za ga ya ɗau ya ɗau tsintsiya ya share kan gurin ya tattara da sai ya zuba ya kawai ya zuba ba zai ce muku kala ba inda wani zai zo ya mai kyautar naira ɗari a lokacin za ga kawai zai ga ya ajiye tsintsiyar zai je zo manja zai kawo gida in ya je aka yi da mai da yaji ya ci ya dawo kuma ba zai Allah ba zai roƙi kowa ba wannan dabi'a to irin wayannan Allah yake so ka bawa wani kuma zai zo rigar sa ma ta fita ta kyau amma kai ka san tsire yi kwarai kuwa saurayin zamani wani zai yi ya sa riga ya je waya ba shi da kokobo ina biya ba kokobo ba ku saboda wayan na hada biya shi zai yi yayin wata takwas yana wannan dajin ya biya ya ta dannawa amma bai da kokobo Allah bai da kuɗi wani matashi da ya ga baya wata wata bai rike naira dari ba sir to saboda haka sannan gaji wani magidanci ne ga ka gaji musamman mu magidanta ya kamata ya uwan mu rika duba matasa wanda kuke abokan ka rika kallon yanayi me sana'ar ka wannan ya kamata ka rika hararowa idan yana da sana'a wani business yake yi a ƙarƙashin ƙasa in bai da wannan dokar kai addu'ar kyauta ba ai kyauta wasu ba suka ce ta ma kusa daga domin ta abu biyu ne yake za a yi soyayya da kauna ita take za a yi ba duk wanda ya ba kyauta yana kaunar ka kuma yana son ka ita kuwa sadaka tausayi ne yake za a yi duk wanda kaga an ba sadaka tausayi ko ba haka bane sannan wasu ba da suka ƙara da cewa kuma sannan sadaka annabi baya karba amma yana karɓar kyauta irin wayannan dalilan suke kawo to ya kamata a rika dubawa gaskiya dan mu samu abubuwa inda ana wannan da yawa za ka ga ba za a shiga wani yanayi da yawa to shi ne yace annabi yace ka fara da wa man yatta abibi yu'ayfahu Allah duk wanda ya nemi kamewa Allah zai kama da za ka ya ko biki ɗaya taji Allah sai ya ruba masa asiri sai ya yi lafiya lau haihuwa aka yi mara a gida ba sakaci ya yi wato zai yi lafiya lau duk abin da ya taso mar sai ya yi shi lafiya lau da yarda Allah domin kame wanda yake sannan sai ya ce wa man yaktadi wanda ya nemi wadatuwa da abin da Allah ya bani yughnihi Allah to Allah zai wadata shi za mu zo hadisi nan gaba annabi ya ce wadata ita ce wadatar zuci to wanda Allah ya ba wadatar zuci ko ya rabauta duk wanda ya nemi wadatuwa a gurin Allah Allah zai wadatar da shi wannan hadisin yana nuna mana wato lallai wajibi ne ga wanda wato yake da nauyi a kan tsaye sannan kuma hadisin yana nuna narko akan wanda ya toza ta iyalinsa eh duk wanda ya toza ta iyalinsa sai Allah ya azabtar da shi sannan wannan yana nuna mana wato duk wanda ya kame da wanda ya wadata Allah zai wadatar da shi kuma zai kama da shi hadisin hakim ibn hizam har yau ana hakim ibn hizam radiyallahu anhu qala hadisi na 114 قال يجي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلاني تغبر yace na roƙi annabi alaihi salatu wasalam ya bani ko za annabi baya ruwa aka wanda daga cikin magabata yake wata rana wani daga cikin jikokin annabi alaihi salatu wasalam ya zo ji tsawafi da mutane suka gani wasu suka ce abin zainul abidin ne wasu suka ce waninsa da aka ga shi ne duk sai aka dare aka tsaya aka ji jika annabi ne ku tsaya sai wani da izgili ya san waye sai ji waye wannan kuma kowa ya tsaya aka dare ya fa sani sai wani mawaki a gefen sai yana gefe sai yake ha zabnu adama a a wato ha zabnu fatimata in kunta ta jahalu wannan nan Fatima ne ka da yanzu jira mai mata basari ya ta bai cika har sai da yazo ta gaba da nake so mu zo inda yake cewa ma qala la qasu laula shahadatan kanat la uhu na'am yace tunda yake kakansa tunda yake bai taba cewa bala ba dan ashhadu an la ilaha illallah ba ba dan wannan ba dilladin sa na'am annabi ba taba roƙon sa yake babu ba duk sanda aka zo aka roƙi annabi sai ya bayar haka ɗabi'a ta take shi za ku ga tali na man yake cewa shi mutum ne mai anana zuciya ta saka ana da kyakkyawar amana bai taɓa saka alkawar ba sai ce ya fi kowa kwai da koyi aikowarsa duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga sufa mai kyau da ƙayi ga kyauta ba da kwarmato ba kyauta idan ya rike wa mutum kyauta sai ya gane cewa lalle annabi ya bari ta wata rana wani bawan Allah ya tafi daga kauye ya je musulunta da ya tashi da waje annabi ya bari tumaki sanda guda guda ɗari da ya zo bakin garin sai ya ce ya kuwa jama'a ya kwalla ƙara duk ku zo nan fa aslimi kowa ya musulunta haka ya ce musu kowa ya zo ya musulunta yace fa inna muhammadan yu'li ala man la yakhsha al-baqara yace na rantsi da Allah Muhammad yana ba da kyautar irin wanda baya tsoron talauci kowa ya zo musulunta haka ya gaya musu ya aka yi yace kun ga musulunta kawai dai duk wannan garkiya shi ya ba to kuma ga hadisin za mu zo mu tada shi a kitabu siyar mun biya alwajin wani bangare daga ciki wancan bawa Allah bai baya iya hakuri da yau matarsa jihadi lokacin da yau matarsa jihadi shi ma ana kawo shi a matsayin kyautar Annabi alaihi salatu wasalam da yayi mata jihadi yau matarsa jihadi saboda shi baya iya hakuri ne a rana bai tare da iyalin sa safa da dare ba da azumi ya zo ya ga zai shiga wani yanayi ne yayi jihadi kaga jihadi ko ai ai akwai matsala sai ne yauwa sai ya cika wannan yanayi saboda haka kawai a cikin azumi kaga ba dan haka ba ai da dare ne ya saduwa da iyalinsa wa inna lakum laylatal qiyam rafatu ila nisaikum amma ji da hali ya haramta ta gaba ɗaya akan ta anti alayya kazari ummi har sai yayi kafara saboda haka da ta zo kuma ta yi yanayi ko ta yi wani irin shiga ta mata ya kasa a kuma ya sadu da ita sai ya tafi gurin limamin unguwarsu ya je yana cewa ga abin da ya faru da ni liman ya kalle ya ce ta ya ce to ai wallahi kuwa ya ce wallahi ko sai ka sai ka sai ka yanta bawa ko bawa to Allah ya jiwa da wani bawa ya ce to za ka za ka tiyar da miskinai da su yi ce wa abin ta gidansa za ka yi azumi ne liman ba ka ga azumi ɗaya ne ya jefa na a wani yanayi bai za ka fita liman ya ce to ka san da wannan ya fata take shi kawai zai dace sai ya tuna ga madina ya tafi gurin annabi ma eh dama haka annabi ya faɗa wani hadisi ya ce yusammuna ha yasriba wa hiya al-madina suna ce mata yasrib amma madina ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun yace madina ita ce alkhairi ga kowa da zai zuza haka wani malamin ne yace wallahi har idan kaya suke tsada in kaya ma tsada a madi a maka in ka koma madina za ka samu yaya wannan magana ta annabi tana nan wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun saboda haka abinda kuma ya faru kenan kawai zai tafi madina yana tafiya da ya tafi tun da mutumin kauye ne tun daga ne ya rika halattu halat ya rasulullah na halaka na banu annabi yace kai bawa Allah ba a halaka an ne faru yace kaji kaji kaji abin da ne ya annabi yace to ka in ka raqaba wuyayi to an ce mutum ne mai warkwanci kamar da malamai suka ga a gari mutum ne mai barkwancin gaske sai ya ya rasulullah ka ga wuya yace wallahi ba da wani waya a duniya in ba wannan nawa ba annabi da kansa yayi dariya sai ce to kaje da miskinan sirri yace miski eh oke ce maza yace ka yaji yace ya rasulullah azumin kwana ɗaya ne bai yi ba wannan ne ina ga kwana da sirri yace to kaje yace to wallahi je gidana ma ba a ci abinci ba annabi ya juru ya kalle shi tunda shi baya cewa babu sai yace wane ne limamin unguwar da ku na garin nan ya faɗi ke yace to kaje ka ce in dina a ɗauko a bai mali a baka dukiyar kuma idan an baya ka kai yace yace ka ba miskine yace ai duk unguwar ba wanda ya bi ni talauci ya rasulullah sai yace to idan an bayar ka rike ku da kai da iyalinka shi ma da ya zo gari bai yana zuwa ya tsaya a bakin gari yace wihu jama'a ya rusa ihu wato kowa ya fito aka fito ye kuwa ya musu aka fito da gayya sai ya fara mai da martani yace na zo nan kun ba da fatawa mai zafi yace na je gurin annabi alaihi salatu wasalam ya ce kai liman ku debo a wannan baitul mali ku ba ni kuma mutuni da yayana yudi ada amal la yakhsha al-fakara haka annabi saboda haka misalai da yawa da yawa da malamai suke kawowa don gani da kyauta ta annabi alaihi salatu wasallam baya cewa babu duk san da aka a ba kwa ganin Abdullahi Imam wata sun san tarihin sa wani mutum ne mai barkwanci amma mutum ne yana yawan shan giya ya zuwa ya magulala shine wanda wata nan wasu zabai suka ce Allah ya tsine maza nan yake kakkuce wata shi na kada ku taimaka wa shedan addu'a shi wanda yake zabo tausaya mara ki ba wai jefa shi ake ba zanen sa ake ba tausayin sa ake to shine wata rana kawai yanzu kayan marmari a kasuwa misalin da zan ba ku wata za mu zo ta gaba kawai dai kayan marmari a kasuwa yana gani yace malam nawa wannan kamar tufa kwando guda yake kaza yake to zo an ce zo nan yana zuwa a fadar annabi ya rasu Allah na biyo ma tufa ki ma sha Allah Allah saka da alkai aka fara raba maka sai da annabi ya ga tsafi shi to ba duk yace kace yace ai biyan ma ne ba da kudi sai ka ba da kudin annabi yayi dariya saboda sau da yawa yakan sa annabi alaihi salatu wasalam dariya ka ji ba wata rigewa wai ba da kudin ka ce ka je mun kuma ba da kudin to shine hakimu bin hizab yace annabi ya bani thumma sa'altuhu na kuma tambaye sai ya kara mu ba alani ya kara mu sun masa alkihu karo na uku na kuma roƙonsa ba a ɗani ya kuma bani sun maƙala to a karo na uku sai ya haƙi ya kai hakimu inna hadal mala haka wannan dukiyar da kake gani khabiratu koriya ce mai ɗauka hankali eh na ka ce abu kori ai mai ɗauka hankali kenan eh khabiratu ɗauka hankali ne da ita tana da ban sha'awa kamar yadda dukiya take ita dukiya ɗauka hankalin da ita ne da ita sai yake kwalwa kuma daɗi ne da ita dukiya ba daɗin gaskiya ne da ita fa man aqabahu bi sakawati nafsi sai annabi yake ku sani cewa duk wanda ya karɓi dukiya ta daɗin rai daɗin rai shi mutum ya zo ya baka dukiya ta alim adam baka roƙe shi ba wallahi ba dukiya ne daɗi irin wannan kawai wani ya baka kuɗi baka roƙe shi ba ta fi daɗi to sai yace burika lahu fi duk wanda yayi wannan to za a samu albarka a ciki eh na ga muku dazu idan aka baka dukiyar ta kyauta ce zaka zaka iya ajiye da wajen gida yanzu da ya baka dubu biyar ko goma yanzu ba kai niyyar ko zaka iya biya ka sai zaji guda biyu kawai sai dai a kanka saboda wato dadin da kai baka sa rai da su ba ka sai kaji ko ka sai wani abu da mutan gidan ma ba su tsammani ba albarka ta fara zuwa kuma wata kila har kudin ka ga ya dau wani lokaci kana amfana da saboda kyauta aka yi ma amma in roƙa kai ko yana ganin girman ka yi baka ba za ka ji daɗin zuwa ba shi da daɗi ko kaza ina ƙara gaya muku dukiyar roƙo ba ta da daɗi ta kyauta ku tana da daɗi musamman wanda ya baka bisa kawatu nafsi tana da daɗi domin kauna da soyayya ce ta sa ya baka to zaka ji dukiyar kana cin ta ne ani an mari'a baka jin kuma wani kaskanci a gurin sa domin kyauta yayi ma amma roƙo ko zai ya sa ma kaskanci sai ka rika jin cewa banza ne kai in ka gani a ni banza ne ba to sai ce bara ku ji kari ومن أخذه بإكراب نفسه duk wanda ya karbi dukiya ta hanyar kulafuci eh ya yi naci ya kuma naci yana gafara turo da akawun nan ba kaɗi ji mutane bayan an turo ya faɗa wani banza ne ya yi mutane wallahi ba ta lafi ya tura wallahi ba za ta yi albarka ba misali zan zo ka gwada ka gani ai duk masu fita wani gurin wani aiki suna ganewa idan ka ɗauko abinci yanzu za ka ci ko ka je gurin hajiyar tuwo an zubo ma tuwo ko sakwara ka ce zubo guda biyu kun san su kamar a tura a hanci ciki yan ƙanana ana turowa idan al'amajiri ya zo ma haka ya sa ka a gaba na ga ba malam Muhammad ya jari wallahi daga lokacin da ya zo ma haka din nan ya zuba ma ido aunin ka auno yadda abin yake faruwa za ka da kaje kai baka koki ba sannan da kaje za ka ce bari ka bar kolo ma bidin dala dauki gashi nan dauki shi ma kuma wallahi bari ku ba wuni ka ji ko wuni yake ana ba shi wannan bojan din wallahi ba zai koyi ba me ga saboda ta hanyar naci da kulafu ya matsa ma sai daga bashi eh to saboda haka shi ne annabi alaihi salatu wasallam yace ba za a sa albarka a ciki ba alladhi yaqulu wa la yasba kaman mai cin ba zai koshi ba eh ya matsa ba to to sai annabi yace alaydul qudiya khairun min alaydis subla annin da yake bayarwa ya fi wanda yake karba qala hakim sai hakim yace fa kunti ya rasulullah bara ku jin maza sai ce ya ma'aikin Allah wallazi ba aka bil haqqi na rantsi da wanda rai na ke hannunsa la arzau ahadan ba'daka shay'an daga yau ba zan tsaro ko wani zo bayan ki la hawla wala quwwata illa billah ba zan tsara rokar wani ba bayan kai yayi wa garda alam nan yara yace hatta ubarika duniya har na ba duniya yayi wa kanta alƙawari yace to bayan annabi ya bar duniya fa kana abubakar radiyallahu anhu ya da'u hakiman ila al'a sai na abubakar yake yarka kira hakimu bin nizam cewa yazo ya karbi kyauta fa ya aba an ya kabala minhu wallahi bai karba ba shekara biyu da watanni duk kyautar da sai na abubakar yarka shi baya karba yace shi baya karba ثم إن عمر دعاه ليعطيه sannan sai na Umar ya kira shi dan ya bashi kun san na zamanin sai na Umar wanda ya karanta tarihi ka karanta akhbaru Umar ita fa ba kyauta bace right ne ba privilege bane domin a lokacin da Aisha cewa sai kowa payroll akai kowa duk yaron da aka haifa sai da aka yi ma albarka saboda yadda dukiya sai ambaliya kowa sai da aka yi ma albarka eh kowa kage yanzu right din sa ne da wato ba kyauta ba wannan haƙƙin sa ne da za a baki amma yace baya so sai na umar yayye da yayye sa shi baya irin wannan dukiyar da ake ana samu a kasashe a mu ma an ga mun karanta ɗan shekara 50 da iyayen mu da yayyen mu sosai duk mun karanta wasu kuma an gaya mana a tarihi an yi lokacin koloji lokacin gawa irin wannan dukiyar ai kaga da dukiyar da ambaliya a Najeriya lokacin gawan ko ba ni ran nan na duba nake to babu economist ne a lokacin wai da dukiyar da ambaliya a Najeriya ko kawai ya ka tafi Najeriya aka biya ma'aikatan sa albashi shekara don Allah ka yi wani abu aka da Najeriya aka rika bi ma'aikatan Niger da da da da da ne sunansa da wannan wayan railway duka a lokacin za a je a samu ma'aikaci a ba shi kuɗi kawai haka kawai a cika ma jaka da kuɗi Najeriya ta yi tambari haka aka rika ba da wannan miliyan har sai da aka kai matakin da wani malamin ya ce wallahi mutum za ka ganshi talaka da yanzu zai zo kasuwa a ce nawa wannan ya ce nawa wannan a ce sile ya ce zuba mu igiyoyi saboda kuɗi ne ya cika da kuɗi ya ce zuba wani jira wai irin wannan dukiyar aka samu kaga wasu kila ai ka bada yadda a lokacin da an samu ko makarantu aka rika idin lokal gamban da duniyar dole amfani a idin lokal gamban da wannan kuɗi kaga saudiya da wannan ta faru ai shi ne suka rika bi kuɗin ne ambaliya shi ne aka rika bi aka rika makarantu da ta kuma yin ambaliya wata shekara shi wannan da wayan mu da ta kuma yin ambaliya wata shekara ko kuma zamanin ba ta kuma yin ambaliya zamanin abdullah ta yi ambaliya lokacin da ta kuma ambaliya shi ne za ga hatta ɗaliban jami'atul islamiyya sai da aka canza salon ginin na makaranta da ana haɗa ɗalibai aka ce yanzu kowa gashin kansa zai koma sannan aka rika zuwa aka rika yin makarantu guri bayan guri da ta yi ambaliya zamanin fahad in ban manta ba kamar yadda na dubo abin nan yawa mala awal yana nan in ma da gara zai mu ina ji zamanin fahadi lokacinsa da dukiyar ta yi ambaliya sai aka samu cewa da yana zagawa sai tarar babu ruwa a muzdaliba babu a mina babu a arfa sai ce ya za a yi yanzu a samar da ruwa a wannan gurin ya ka ce mara ai ranka dai nan gurin ba ruwa saboda duwatsu ne dutsen da ka gani a sama to irin zane a ƙasa ga wanda bi a kaza sai an samar da injin da zai iya kula shi shi ne sai a je duk inda ake yin injin a yi injin da zai kula wannan duwatsun ruwa ya fito ko duk girin duk tsawon gurin shi ne aka yi wannan ruwan za ka ga duk wanda ya je muddali yayi wanka a nila ko a muddalifa ko arba wannan ruwan da kake wanka da shi ruwan kasa ne wani zaka ga dumin sa wani yewa ta ya sake kintawa kai ne Allah zai kona shi wannan ruwan an ba zai tumbudin ruwan wannan kudin ne shi kun ga da yadda suke amfani da nasu kudin haka shi ma Abdullah lokacin sa daga baya baya da aka zo shine lokacin ko su tauna ilawun zamanin Obasanjo ai an shiga wannan yanayin aka kuma kiran Najeriya aka ce me matsalar ku kuka ce wutar lantarki aka ba da dala biliyan goma sha a wannan lokacin ne wannan tumbudin ne sannan aka ce bayan wannan kuɗin duk wani kaya da ake bukata na nema Saudiya ta ce za ta bayar shi ne aka cinye kuɗin aka sai da kayan da tumbuɗin da wani tumbuɗin wannan kuɗin da eh da wannan kuɗin ne har yau ba san zuwa yanzu kai kwana da kayan ba idan suka kai ki oho amma an ba da kayan an ba da kuɗin wasu tsirarun mutane kawai suka cinye kuɗin ‘yan Najeriya da zai lawa no, Allah ya san su kawai. Allah, ‘yan Najeriya da kake gani, kai, ai, wato al'amarin sai Allah kawai. Wallahi ‘yan tsirarin mutane gaba ɗaya wannan dukiyar suka ce, kuma har yau sai dai takin zance har yau. Eh, to kajiwa, eh shi ka ga saboda sun yi kwangila ma. Ya na taɓa ji ya ce sun taɓa yin kwangila a harkar suna bin ko miliyan talatin. Kaji ko? ya nemo kwangilar ya nemo aka yi hanyar Allah ya zaura to kun ga yadda ake amfani da dukiya kenan to shine iya da amal la yaktal faqara kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta to su kun ga inda idan dukiya su zaro yadda suke ni da ita su bayar da ita talakawa su amfana amma mu idan aka samu rara wasu zarari ake ba mu sai to haka ake mutum ne zaune aka kirawo shi sai na umar ya kirawo shi bale ya bale min shay'an bi karbu komai da gare shi ba makala sai yi makala umar sai na umar ya ce ni ushidukum ya ma'asharal muslimin ala haqqi ya ku taron musulmai ina kafa ku shaida ku sani cewa akan hakim anni a'ridu alayhi haqqahu ina ba shi haƙƙinsa damar da sai haƙƙi ne ba wai kyauta ba ce min hadal fai daga wannan fai'un da aka samu shine fai'u dukiyar da aka samu ba yaki ba fa ya aba an ya ku dahu amma yaki ya karba wai yace dai na Umar ba shugaban kasa yace jama'a ku yi jeda na ba ki kudin da yaki karba mu to mu aka kafa jeda aka ba mu kudin da ba ba wata jeda mu ba sai ka kafa jeda ba da an ba mu za mu karbi wallahi ba wannan jeda to falam yarda hakimun adam min annabi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakim bayan bayan da na umar ma ba wanda ya ƙara karɓar kyautarsa bayan wato annabi alaihi salatu wasallam daga annabi bai ƙara karɓar kyauta kowa ba ta tofiya har ya bar duniya bai ƙara karɓa ba kun ga wani darasi kenan an ba mu ne tun da za ka ce min lokaci yayi nan za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kusuri Allah wanda kwakin sarki ya yaje mana muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsubobin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce da ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsubobin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiyar da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya mu bukatun wannan bawan Allah da ya rasu a Alhaji Ibrahim Dallari likita Allah ya yaje masa Allah ya riko da hannunsa Allah ba ka cikin sarki ya haɗa kan iyalin muna ko ubangiji da suna ta kyawawa da tsohon zama da kuka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma mai kumbunta marasa lafiya da suke asibiti da wanda suke gida Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙo ubangiji da sunayen kyawawa da tsofin sama ɗaukaka matasan mu Allah ka shirya mana waɗanda suka ga aure a gaba da waɗanda aure sun ko a gaba Allah ka shiga lamarin wannan yanayi da ake so a faɗa na yanayin takura da rashin nutsuwa Allah ka yaye mana muna roƙo ubangiji da sunayen kyawawa da tsofin sama ɗaukaka duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana Allah ka maɗaukakin sarki ka shiga al'amuran اللهم خذ ما سيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا رفعت عين او اقل من ذلك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل منك وكلا علينا فاضل يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله وهما ابو جزء ان شاء الله